to ina za a tashi wannan asalin fil amri bil ikhlas to to bismillahir rahmanir rahim fasulu wannan fasali ne fil amri a cikin umarni bil ihla fil ihlas da cewa da abin da za a yi alfa Allah shine ihlas wa husnul niyyati da kyautata niyya a kyautata niyya a duk abin da za a mutum ya zama duk abin da zai yi nufin kyakkyawa yake yi nufin Allah fi jami'il a'mali a baki ɗayan ayyukan da ɗan adam zai az-zahirati daidai waɗanda suke a fili ne wal hafiyati ko wanda suke a ɓoye qala Allah ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa ma umiru bayi ba a mulce su ba illa li abdullah sai ko cewa lalle su tsaya su bauta wa Allah muhlisina lahu dina wanda alhali suna masu tsarkake biyayya gare shi ya zamo sun bi shi a hakika ba su abu don neman wata manufa ba ko wani abu daban ya zama duk abin da za a yi don a nuna biyayya ne ga Allah kuna fa masu barin duk wani tsari in ba tsarin Allah ba a wa qala ta'ala wanda tabaraka ta'ala ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'u da aka ce dan yanku ku tsaya ku kyautata ta kafa ku dauka dan Allah yana bukatar namanta ne ko jininta namanta ko jininta ba shine abin da zai kai ga Allah ba walakin yana ruhutta ƙawaminku sai dai tsoron Allah na daga gare ku shi ke kaiwa ga Allah shi yasa duk irin yadda dabbar da aka yi layya da ita ta kai wajen girma ko wajen kyau amma ya zama ba a yi layya bisa tsoron Allah ba wannan girman dabbar ko kyanta da amfana wa mai layya komai ba amma dai yadda take kankanuwa matuƙar dai wadda za ta isa ce a duban shari'a amma zama wanda ya yi da tsoron Allah ta wannan shi ne ya yi abin da zai samu karɓuwa wajen Allah ƙalar na abbasin radiyallahu anhu abdullahi na abbasin Allah ƙara da a gare su ya ce ma'anahu da aka ce walakin ya na ruhutta ƙawaminku abin da ake nufi da wannan ya na ruhun niyyar abin da kuka nufa shi ke kaiwa ga Allah abin da kuka nufa da aikin ku shi ke kaiwa ga Allah أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البكائي هالي بن يوسف بن الحسن بن السعد بن الحسن بن المفرد بن بكار المقدسي النابلسي ثم الدشقي رضي الله عنه حديثي نفرقه أن دا nawawi zai kawo sai ya kawo da isnadinsa ya faɗa cewa shehinmu shugaba mai kiyaye hadisi shine abul bakai ali ibn yusuf wanda yake asalinsa mutumin baitul maqdis ne kuma ya zauna a nablus nablus cikin kasar palestine amma daga baya ya koma zama a dimishka ya mana hadisi ya faɗa mana wannan hadisin wanda shi wannan an ce an haife shi hijira ta ɗari biyar da tamanin da biyar ɗari biyar da tamanin da biyar kuma yau fati a ɗari shida da sittin da uku shi yasa ya rayu a duniya shekaru saba'in da takwas to ga ahmar da abul yaman al-kindi ya ce abul yaman al-kindi kundi kundi ya mana hadisi ba to ba kindi ba ne kundi nisba zuwa kundata kundata wani gari ne kasar sabra kanda in an ce kindi ko to wannan shine nisba a zuwa kabilar kindatu to أخبرنا واتو محمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري من حديثي أخبرنا أبو شعيب أبو أبو أخبرنا أبو أبو محمد الحسن بن علي الجوهري yace abu muhammad shi na sanin da aliyu jawahari ya mana hadisi a barna abu husaini mamadu muzaffar al-hafiz abu husaini mamadu muzaffar al-hafiz ya mana hadisi a barna abubakar muhammadu muhammadu musulman al-wasili abubakar shine muhammadu muhammadu musulman mutumin wasila ya mana hadisi haddasana abu nu'aym da abu nu'aym shine gwani mai shamil halbi ya mana hadisi haddasana ibn mubarak yace ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ya mana hadisi an yi haifin sa'id ya karbo daga haifin sa'id wanda shi haifin sa'id nan mutumin madina wanda ya wafati 146 shine wanda hadisin nan da za a faɗa ya da a hannunsa domin wanda suka rawaito a hadisin a wajen su sun fi ɗari wanda a cikinsu akwai gaggan malamai irin shi abdullahi mubarak din amma madan ibrahim taimi ya karɓi imam madan ibrahim taimi shi ya rusa irin shi kaɗai ne ta suka ingantacce ya karɓi hadisin nan da muhammad ibn ibrahim taimi shi kuma madan ibrahim taimi shi kaɗai ne da suka ingantacce ya karɓi hadisin daga alƙabatun wa kasus an an umar ibn hatta ya karbi daga umar ibn hatta radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'malu binniyat duk wani aiki ana isnansa ne dangane da abin da shi ne aikin ya nufa da wannan aiki shi yasa duk irin yadda aiki ya yi kyau a zahiri amma in ya zama mai yin aikin ba allah ya nufa ba to ba ruwan allah da wannan aiki wai na mali kullum mur'in manuwa kowa a cikin mutane yana samun dadansa ne dangane da abin da ya nufa kamar ka nace na to wila lai wasu ne shi yasa wanda yake ya yi hijira dan neman yardar allah da neman yardar manzan allah sallallahu alaihi wasallam to bai da to wila lai wasu ne wannan hijirarsa ita ce za ta samu karbuwa a wajen Allah da wajen manzan Allah kamar kanin ce zato ila dunan yusibu ha wanda yake yayi hijira don wata duniya da yake hangen zai samu a hijirar tasa a wurin asin yankuwa ko wata mace da zai aura bai zato ila ma har zai to hijirarsa ta tabbatar abin da ya hijira gare shi in Allah ya sa ya samu dunan shi kenan amma bai samu ba da yayi asara ba ruwan Allah da wannan hijira a ya samu wannan mata ya aura shi kenan ma bai samu ba da ya so shi ya asara ba ruwan Allah da wannan hijira an kada yuridul hayatar duniya wa zinataha wa wafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yafsun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa hada ma sanahu wa ba'da ma kanu ya'malun hadha hadithun sahih wannan hadisi ingantacce ne muttafaqun ala sihhati an ga musu zamo wasa ingantacce shi wannan hadisi imam ahmad ya fidda shi a muslim buhari ya fidda shi a guri bakwai muslim ya fidda shi a kitabun jihadi ta waje bakwai abu dawud ya fidda hadisin a kitabun salati hirmuzi da abu awana su sun fidda shi a kitabun jihadi nasa'i da ibn rusai fata da ibn jabir sun fidda shi a kitabun dahara ibn maja a kitabun zuhud ibn hibbana wato shi ma ya fidda hadisin hakanan dahawi ya fita hadisin a kitabun siyari a shahu ma'anin asar hakanan bai haƙi ya fita shi je shi ma a nasa sunan hakanan ma imamu malik ya fita wannan hadisin amma a ruwayar muhammadin hassan ba a ruwayar ya hayar ya haya ba to mujma'u ala izani mawqi'i malamai gaba daya sun gama akan cewa wannan hadisin yana da matsayi mai girma wanda lalatihi yana da matukar daraja wa huwa ahadul ahadith allati alaiha madarul islam ɗaya ne daga cikin hadisan da aka ce muke wai musulunci a kan ta wa kana salaf magabata sun kasance wa tabi'un da magabatansu da wanda suka zo bayan su min al-halafi daga wanda suka zo daga baya rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ji kansu ya tahibbuna istiftah al-musannafat suna so a bude littattafai da hadal hadisi da wannan hadisi tanbihan lil mudali dan fadakarwa ga duk wanda zai duba littafin ala husnin niyyati bisa cewa ya tsaya ya kyautata niyya kada ya duba littafin da wata manufa ba mai kyau ba wa hatimamihi bi zalika da ya himmatu da haka wal itina'i bihi ya lura da haka rawaina an imam abi sayyid abdurrahman ibn mahdi mun ruwaito daga shugaba abi sayyid shi ne abdurrahman ibn mahdi rahimahullah Allah ta'ala ji kansa ya ce man arada an yusannifa kitaba wanda duk yake nufi ya tara littafi falyabtadi bi hadha alhadith to ya fara littafin nasa da wannan hadisi وقال الإمام أبو سليمان الحداني شو جماعة أبو سليمان الحداني يا فدا رحمه الله الله تعالى ذكرنا كان المتقدمون من شيوخنا cewa magabata daga malaman sun kasance yastahibuna taqdima hadisul a'mal bin niyya suna son gabatar da hadisin da yake cewa aiki ana duban niyyar da aka yi shi ne da ita amma ma kulle shi a gaban kome yushau da za a fara wayanta da ko za a shiga cikinsa min umuri dini daga lamuran addini li umumil hajati ilayhi fi anwa'iha saboda gamawar bukata zuwa gare shi a baki ɗayan nau'o'in ayyuka na addini wa balaga na mun samu labari a lil abbas daga nan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare su annahu qala cewa dan abbas ya ce inna ma yufasu rajulu ala qadri niyyati ana kiyaye mutum ne bisa gwargwadon abin da ya nufa shi mutum ana kiyaye shi ne bisa gwargwadon manufarsa wa qala gairu wani daga wani shi Allah abbas ya ce inna ma yudan nasu ala qadri niyyati ana ba mutane ne gwargwadon yadda suka nufa wa rawai na an sayidin zane mun ruwaito daga shugaba mai girma shine wa abi ali shine abu ali kurailu mai iyar kurailu mai iyar ɗaya daga cikin gaggan sufaye na farko radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda shi kurailu mai iyar ya fata hijira ta ɗari da tamanin da bakwai to a ƙara ya ce tarkul amalin da ajiyar nasi mutum ya ce ba zai abu mai kyau ba wai dan kan mutane su zarge shi da cewa ko ya yi ne dan riya to riya wannan shi ne riya ai wannan shi ne riya wal amadu li ajlin nasi mutum ya ce zai abu dan duban mutane na mutane su ce shi na kirki ne shirku ai wannan shirka ce ba kamar tare da wani ne da Allah ikhlasu abin da ake kira ikhlasi an yi afiya kallahu minhu Allah ya kubutar da kai daga gare su ya zama ba abin da kake barin aikatawa don mutane ba abin da kake aikatawa don mutane abin da duka ba aikata shi ka bar aikata shi ne don Allah abin da duka aikata ka aikata shi ne don Allah wa kana limamin harisu muhasibi shugaban harisu muhasibi yace wato daya daga cikin shi ma gaggar sufaye wanda shi wa fati hijira ta ɗari biyu da arba'in da uku rahimahullahu Allah ya ji kansa as-saliqu huwa alladhi la yubali lahu harza kullu qadarin lahu fi qulubil halqi min ajli salahi qalbi wanda yake mai gaskiya a cikin nufin Allah shine wanda bai damu ba da a ce zai zai rasa duk wani matsayi da yake da shi a zukatan mutane in dai haka din zai dawo zuciyarsa ta gyaru wato wanda shi abin da ya sa a gaba gyaruwar zuciyarsa ko da yau mutane za su rena shi bai damu da rena wanda mutane za su yi masa ba matuƙar dai zuciyarsa ta gyaru wala yi buɗila annasi ala yi buɗila annasi ala masakilin zalimin hasini amali a baya son a ce mutane sun tsinkaya bisa ko da gwargwadon zarra ne daga ayyukansu kyawawa wala ya karahu an yaddali annasu ala sayyi min amali baya ki a ce mutane sun tsinkaya sun gano abin da yake mummuna to wannan shine wanda ake kira mai gaskiya shine ake kira as-sadiq mai gaskiya wa an gudu fatar marash an karɓar da gudu fatar marashi rahimahullah Allah ji kansa kala yace al-ihlasu abinda ake kira ihlasi an tattawi af'alul abdi fil zahir wal batin shine ayyukan bawa su zama sun daidaita irin yanda yake a bayyane haka yake a boye irin yanda yake a boye haka yake a bayyane to wanda yake asfaltu da haka shi ake cewa ya kai matsayin ihlas wa rawaina mun rawaito an al-imam an al-imam al-ustaz Abu Qasim al-Qusayri daga shugaba malami babba shine Abu Qasim al-Qusayri mai risalatu sufiya risala ta sufai a wato shi Qusayri malami ne babba malami ne babba wanda ya wafati 460 da wani abu rahimahullah Allah shi kansa yace al-ihlasu darakakewa yin ihlasi abinda ake kira ihlasi ifrad da ake sani wata ala fi da'ati bil kasbi shine ya zamo dan adam ya kadaita Allah subhanahu wata'ala a wajen biyayya dangane da abin da yake nufi da biyayya ta ya zama biyayya da yake Allah kada yake duba wa huwa an yurida bi da'ati taqarruba ila Allah ta'ala duna shay'in ahara من تسنؤ لمعلوج أو استفسار معاملة عند الناس أو محبة من من الخلق أو معنى من المعاني والتقرب إلى الله تعالى شين ɗan adam ya zamo manufarsa da aikin da yake na bin Allah shine ya samu kusaci ga Allah ba wani abu can daban ba na daga a ce ya kawata don wani abun halitta ko ko ya samu ana ya zama mutane suna yabansa ko yana son a ce duniya tana ganin shi mai kyautawa ne ko duk wata ma'ana dai daga ma'anoni ya zama duk wannan sun fita daga zuciyarsa abinda yake nufi kawai samun kusaci ga Allah وقال السيد الجليل أبو محمد سالم بن عبد الله الدستوري رضي الله عنه shugaba mai girma shine abu muhammad salim abdullahi tusturi ya ce allah ya kare da gare shi nazarar aka ya fi tafsirin ila wanda suke masu kaifin hankali manyan masu hankali sun duba a gaba da fassarar ilas balar ruga da hala ba samu fassara da su dace ga ilasi ba in ba wannan da za a faɗa ba an ta kuna harakatuhu wasu kuma fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala shine ya zama motsin da dan adam zai yi dan Allah ne daidai motsin zai yi a boye ne ko a fili haka nan kawaitinsa shiru din da zai da a boye da a sarari shi ya zama dan Allah la yumazihu nafsun wala hawan wala dunya san kai ko san zuciya ko neman duniya bai cuɗanya da abin da ɗan adam yake ba kai ya wani motsi don san duniya kai ya wani kawai don san duniya wa rawai na an ustaz abi ali dakar mun ruwaito daga shugaba abi ali dakar radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kana yace al-ilas abin da ake kira ilas ya tauki an muhasantu an mulahazatil khalqi shine ɗan adam ya kiyaye daga hangen halitta duk abin da za ka yi kai ya zama halitta kake dubowa a duk abin da za ka yi zama Allah za ka zo wasirku a tana ƙi an buɗa wa atin nas gaskiya kuwa abin da ake kira gaskiya shine a ce mutum ya tsabtata daga bin zuciya wanda ya tsabtata daga bin zuciya shi ya gaskiya a wajen bin Allah wanda yake baya duban halitta to shi ya ihlasi a ayyukansa fal muhlisu la riya'la wanda yake ya fantu da ihlasi baya yin abu da mutane shine ba ya gare shi wasariku la idabala mai gaskiya ba wani abu da yake ya zamo ya birge kansa mai gaskiya ba wani abin da yake ya zamo ya birge kansa dama ba abu dan ya birge wani ba abu dan ya birge kansa yana yin abu ne kawai duba cewa Allah ne ya ce ayi wa an zinnuni rusuli rahimahullah an karɓar da zinnuni rusuli Allah ya ji kansa ƙala yake salatu min alamatul ihlas abu uku yana daga alamomin nufin Allah shine ihlas istiwa ummati wa zami min al'ammati shine zamo kai a wajenka dan jama'a sun jama'a kan yabanka da kuma cewa sun jama'a kan zarginka duk ɗaya ne a wajenka to wannan shine an sami ihlas yana da wani cikin sufa yake cewa ai matukan kai din nan zaka zamo da in an yabe ka da in an zarge ka akwai bambanci to gaskiya ba Allah kake bautawa ai in Allah kake bautawa da a yabe ka da a zarge ka in dai yaban ko zargin zai zo daga halitta to ya zama duk ɗaya ne in Allah ya yabe ka duk duniya sun gama akan zargin ka me wannan zargin za su yi cuce bai cuce ka da komai ba in kuma Allah ya zarge ka ya ce ba ka da kirki in duk duniya za su zama akan yabanka wannan yaban zai amfane ka da komai har zai amfane ka da komai ba shi ne ke cewa idza kana fi zan fi madin wa zammin tafawutu ladaika fa asnaman la amriya ta'budu idza kana fi madin wa zammin tafawutu ladaika fa asnaman la amriya ta'budu wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal da man cewa da ganin aiki ana cikin aiki duk irin yadda kake ibada kar ka dubi ibada ya zama Allah kake duba kawai ba ibada taka ba sai ibada taka to taka ce a hakika ai ba taka bace a hakika ai baiwa ce ta Allah ya halicci wannan ibada kuma ya dangana ta gare ka yanzu shi yasa me naka baka da komai kwalola farolai wa alaikum wa rahmatuhu ma zakaminku min ahadina abada alam tara ila allazina yazakuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha واقتراء صور الأمل في الآخرة لنعم لا دن أيكي الآخرة وروينا عن القشيري من رويته لك القشيري من دعك فتاة أبايا رحمه الله الله تعالى ذكرت قال إتي أقل السلك مزين أسا لك كم سين قسكية wanda sai akalla dan adam ya sanci da wannan za a ce shi din ne mai gaskiya ne iswa usirri wal ananiya shine a ce da koye da sarari da sun daidaita amma ya zamo a ɓoye yadda kake ya bambanta da yadda kake a sarari to ai wannan ba kai ba gaskiya ba ka zamo sadiki ba wanda ko Allah ya ce ittaqullah ya lam taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa an sali tusuri an kabar da sali tusuri yace la shumu ra'ayata silki abdun da an nasahu ai gairu mutumin da yake wa kansa dabara ko yake wani dabara to ba zai taba shekar kanshin gaskiya ba wanda gaskiyar da ita ake nema mutumin da yake yake wa kansa dabara yake nuna wa kansa kamar shi na kirki ne alhali shi da kansa an zama na kirki bane ko yake nuna bayan Allah shi na kirki ne alhali shi ina ba na kirki ba to wannan bai sheki karshen ihlasi ba wa qawalu irin zattukan da aka rawaito daga gaggan malamai fi haza a maganar ihlasi ko gaskiya gairu munhasira ba za ta kafi iyakarkuwa ba tana da yawa wa fi ma shauku ilayhi kifayatu liman wada amma abinda ne nuna zuwa gare shi ya zai iya wadatarwa ga wanda ya tsaya ma iyaka wannan wanda ma tsaya iyaka wannan abin da na faɗa ai shi kadai zai iya amfanuwa an ce shi dai ihlasi hawa uku ne akwai daraja madaukakiya akwai matsakaiciya akwai ta ƙasa ita dai daraja madaukakiya ta ilafi shine dan adam ya aiki dan Allah kadai dan biyayya ga umarnin Allah dan tsayawa da haƙƙin bautar Allah wanda take ta tsakiya kuwa shi da a ce dan adam yana yi dan neman ladan lahira ta koma baya kuwa shi ne a ce ɗan adam yana aiki don ya sami girmamawa Allah tun a nan duniya don ya kukuta daga aibobin duniya wannan ita ce daraja koma baya ta ihlasi wasu yadda bola mu shawa ati kusan ka yake bayani shawa ati kusan ka yana da kasida musamman akan ihlasi manhajul khalasi fi tahqiqil ihlas wannan yake bayyana cewa yake bayanin cewa shi aiki idan ya zama ɗan adam ya yi shi don Allah amma a lokacin yana duban kansa yana duban kuma ga wani abu wanda zai iya yin aiki don wannan amma dai bai yi don wannan ba sai don Allah to sannan ya taka matsayi na ƙasa ne na ikhlas idan ya kai matsayin a baya ganin duk wani abu ma sai Allah kaɗai yake duba yana duban shi dinnan yana yin aiki don Allah to wannan ya kai matsayi na tsakiya idan ya zama ya kai matsayin baya ganin kansa baya ganin aikin nasa Allah kaɗai yake duba shi ne ya hau matsayi madaukaki na ihlas wanda shi baya ganin kansa baya ganin aiki saboda shi kansa tune shi yana da ikon yayi ko ya hana ko motsa gabas ta da zai yau ko numfashin da yake fitowa daga gare shi yana fitowa ba da izinin Allah ba sai da izinin Allah shi yasa ai a hakika Allah shine mai wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wannan kawai na matsayin shine ya kai matsayi na madaukaki a ihlas eh wanda wannan kasida ta Maulana Shawa Tiku muhimmiya ce wajen sanin ihlas Allah ya saka wata da alheri Allah ya saka wa baki ɗaya malaman mu da alheri Allah ya saka wa basu da tafan da alheri Allah ya ba mu fahimtar ilimi Allah ya ba mu kuma yin aiki da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga dukkan abin ki ya yassare mana dukkan tafarkuna na alheri alhamdulillah inda aka sani dai wannan karatu shi wani su da aska sai na yi sallah domin Allah ya mana lafiya Thank you.